محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله dama mun san cewa dama yau ya kana san mana da amma ta rasa zuwa da haka da yau zai dawo sai zuwa an jima sannan za mu samu tabbaci amma da a tashi dama zai zama malam zai dawo shi yasa idan sai ya zama cewa na ga kuna wato tunda yau dama an ɗauka malam ɗin ne zai dawo kuma bai samu dawowa ba kuma dama ne kuna tunatarwa da muke son zuwa sun sanya amfani da wajen dama da wajen yin so kamar yadda muka yi tun lokacin da aka fara wannan zaman yin malami ya yi ta kokari ya kawo mana tarihi da yadda yake da kowane wasu darussan da za mu yi koya da su kuma haka ma ko bayan tafiyar malama da suka yi magana su ma wanda suke yin kokari jawo hankalin zuwa gare shi ke so ni abin da nake son ni magana akai shi ma ya shafi wannan na ce wato get wato zama na makoki ya zama cewa yana da wato ma'anan cewa wato ba wai muna tunanin wai muna shan tarihi ne kawai ana ba mu labarin abin da ya faru ba ne a'a mu gane abin yana faruwa ne mu a rayuwa kuma wannan kuma ba gaya maka ba kai ma za ka iya duba da haka ba inda kamar yanzu kamar misali an sha cewa wato ba ma amma ba ki an tashi ba wasu malamai masu hikima sun sha cewa kowane lokaci akwai musan wannan lokacin kowane lokaci akwai karɓar wannan lokaci to bayan kuma wake an karɓada to wake an karɓada shi ya fi ma kwatanta mana wato ya fi zama ma cewa wato wato a sarari abin da ake nufi da wannan kasantuwar cewa akwai musa kuma akwai fir'auna dan shi ma Allah ta'ala kamar yadda muka sani dama yana jarraba mu zaba ta rayuwar mu jarraba wanda dama ba so zama a wannan duniya Allah ta'ala ya shirya rayuwa da na jin daɗi irin wanda ido bai taɓa ganin irin shi ba kunne mai ji bai taɓa jin irin wannan jin daɗi ba haka ma zuciya mai tsawalawa bai taɓa tsawala wannan jin daɗi ba kuma domin haka ya halarci mutane ya shirya ne wannan rayuwar dama shi ana ne kuma ba lalle ne ma ya halitta ba kuma ya ga dama ba dole su gane ba amma su ne halitta ne amma a lokacin da mai rahama ne mai jin sai shirya wannan gida na rahama ya shirya cewa zai zai sanya wasu bayan shi a ciki za su rayu cikin jin daɗi kuma zai ba su ni'imomi masu yawa amma sai ya shirya cewa lalle ba wanda zai je zuwa wannan wajen sai an jarrace shi wannan shi yasa aka zo da wannan duniya wannan abu mun sha ji wurare da dama kuma idan mutum ya karanta yana karanta alƙur'ani yana karanta da kisai sai ga abin da ake so kokari a nuna mana dama mun zo zama a nan abin da yasa da yake shi mutum bisa halittar shi shi abin da yake ciki a lokacin abin da yake ciki shi ya fi ganewa ko da abu baki yana mutum cewa ya yi imani da wani abu to amma abin da yake iya gani yana iya taɓa yana iya shukurin shi ya fi jin shi a jikin shi ya fi kuma yarda da shi kuma ayyukan shi ma sun fi nuna a cewa ya fi yarda da kai shi yasa za ka ga cewa duk da cewa ga shi an kawo mu nan ne na jaraba mu kuma shi jaraba wannan wato irin jaraba wanda wato an ma ba mu amsoshin kamar misali Allah ya ba mu jaraba a lokacin da ya ga ya mana amsar da za mu rubuta me ya rage mana mu rubuta amsoshin abin da ya rage mana kenan kun ga wannan jarabawa ai ya fi kowanne sauki wato a ce an baka jarabawa sannan aka rubuta maka amsa aka ce kai abin da za ka yi kawai da babba ka faɗi wa'annan amsoshin sai ka ki sai kuma kai ka ki ka faɗa wannan ya sa ka fara jarabawa to abin da mutum yake yi ke dalilin da Allah da da ya kawo jarabawa ya kawo mu nan da jarabawa ma lokaci guda ya gaya mana abubuwan da za mu yi don mu ci wannan jarabawa abin da mutum yake bukata shi ne ya aikata abin da Allah ta Allah ce in ya yi to ya rabota idan bai yi ba shi kenan shi ya fara wannan jarabawa kun ga sabani irin jarabawa a duniya na wanda idan mutum ɗalibi ne ya san yadda ake jarabawa ai ba aka rubuta maka jarabawa sannan a suka rubuta amsa ba ko a baka amsa a cikin wani takarda a cikin rabawa to abin da Allah ta'ala ya mana kenan ya ba mu ne dan dan mene dan shi yana son mu da rahama yana son mu da wannan gidan da ke yana son mu da wannan jin daɗi amma a lokaci guda da ya shirya wannan jin daɗi a lokaci guda ya kuma shirya gidan azaba idan ya riga ya san akwai wanda duk da an ba su amsa ba za su ba za su amsa wannan amsa ba ya san akwai wanda duk da an ba su amsa su abin da suke gani da wanda suke ji da wanda suke iya shukuri shi ne kawai abin da ya suka yarda da shi wato gidan su zai rubuta da abin da suke ciki a wannan duniya ba za su iya ganin abin da ke tafiya ba ba shakka ba ba wanda ke gani gashi ma an ce ido bai taɓa ganin irin shi ba zuciya bai taɓa saboda ba ba za ka iya saboda abin da ake so ka yi imani in ka yi imani da Allah ka yi imani da alkawarin Allah ka san cewa tabbas wannan rayuwar ita ce rayuwa ba wannan rayuwa ba nan an kawo mu ne jarabawa amma Allah ta ala ya yi akwai wanda ba za su ci wannan jarabawa sai sai wanda wannan gidan rahama ta sai gidan azaba inda duk wanda ya saba nan za a saka azabanan ne zai zama abin da makomai shi kuma ya yi haka nan ne dan adalci dan inda ba dan ya yi haka nan bane da a ce mutum zai zo nan ya saba ya wuce da shi ya zama ba shi da kuma wani hukumar da za a mishi to wanda ya zo ya yi biyayya ka ga shi an ya cuce shi ko ba haka shi ya je ya yi haka da nan ne zai shafi wannan wahala alhali wani irin shi ma ya sha ya ya ya ya yi shakuwar ya shi ya saba ma Allah ya yi abin da ya ga dama amma sai ba abin abin da ya same shi sai ya ga cewa shi shi ma da ma bai riba da ma shi ke shi ma ba abin da zai same shi don haka Allah ya shirya wannan gidan azaba ne don adalcin shi don ya zama kuma da bai ci wannan jarabawa ba ya kai ga wannan cewa babba ya ya ya ya manzantar da hikimomi da Allah ta kala ya bashi daban-daban shi ke yana da kuma inda za a kai shi da wajen azaba wannan shi ne hikima ma abin da ya sa aka kawo mu duniya kuma shi ne ma ya sa aka aiko da annabawa wannan shi ne dalili da su zo su tunatar da mu da wannan abu cewa ga ba abin da ya kawo mu ko so zama a nan sannan wato samun wannan rayuwa din wanda ni yanzu duk abin da tsaya ki ce zan yi bayani kan ni'imomi da ke cikin aljanna ne da jin daɗi da girma da ɗaukaka wanda Allah zai ba mu da baiwa mai yawa sai ka ga dai ne ka ba shi kawai me yayi ne ya cancanta ba duk wato idan idan abin da kana jin a cikin alƙur'ani Allah ta'ala na ba mu da bayan annabawa da bayan Allah na gargaru daban-daban za ka ɗauki abin da yake gaya mana wahalhalu ne da suka shiga wannan duniya shi ya sai kai su ga wannan idan ka ka duk suran da ka karanta ka ga an jera su kamar an biya ne surori daban-daban haka nan wanda za ka ga da cikin bakara ne cikin ina ne wanda za ka ga an kawo an kawo wannan sai a ce wannan annabi an haifo shi wajen mutane kaza ya faru ga abin da suka yi mishi ga irin wahalar da ya sha ga kaza kaza da sauransu inda ɗan za ka ga cewa abin da Allah ta alaƙa duk wa'annan mutanen da aka yi musu ɗaukaka wani irin wahala wato irin wahala da suka sha a lokacin su to mutanen da a lahira idan Allah ta bala ya ba su wannan ɗaukaka to sauran mutanen da suka rayu a lokacin su ba za su ce an yi son kai ba haka nan kuma aka halice su aka ba su girma za su ga cewa lalle da gaske ne sun rayu a lokaci guda da su amma su wahala da suka sha su ba su ba da wannan wahala wasu su ma shakkodiyansu suka yi don haka wa'annan sun cancanci rahamar Allah a cikin irin wannan Allah ta ana cikin haka har Allah ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne kitabu ya bada ba ta shi ba wannan kuma mun san manzo Allah da kitabu shi wannan duniya shekara dubu da dari biyu da wani amma kai zama shi ne kuma kitabu da nake annaba bayan shi ba annabi da zai zo Allah ya haka dan ya riga ya tsara cewa bayan shi kuma wani zamani shi ne tun zuwa shi duniya har zuwa nan da kasa dan haka ya riga ya shirya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shugabanni goma sha biyu da za su ci gaba da nuna ma al'umma su ci gaba da nuna musu abin da za su yi don su ci wannan jarabawa da Allah ta ya kawo su biya amma a kama Allah ta Allah ya riga ya san mutane ba za su yi ba yadda ya bada ran shi ya bada ran shi ya bada ɗan ran ƴaƴan shi da ɗan ƴaƴan ɗan uwan shi da sauransu da kuma sabon shi suka bada rayukansu a wannan wajen na kammala da yanzu addini nan ya bace tsakanin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da duniya nan da annabi Isa shekara da ne shi ba kai shekara da shi ba amma kafin zuwa annabi manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an canza addini annabi Isa har ma ba a iya gane cewa wannan addini annabi Isa ne me kuke tsammani yau shekara dubu da ɗari hudu da wani abu da zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a duniya da ba dan Imam Hussein ya bada jinin shi da waɗannan da sahabban shi da iyalan gidan shi suka yi wannan sadaukarwar da suka yi a balayin farbar karbala ya kuke tsammani shekara bai kai ɗari shida ba addinin annabi Isa ya bace har ma ya zama cewa sai daga wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine muka iya gane hakikanin abin da ya kawo annabi Isa duniya ba amma wanda suke cewa sun wanda ya shige sun riga sun canza ma'anar abin da ya kawo hatta bautar su ma ya zama wani abu daban me kuke tsammani da a ce imam Hussein bai ba da ran shi a kan wala ba da kuke tsammani yanzu za mu kasance yanzu ma da ya ba da ran shi tun da dai an yi kokari an birkita tarihi an har an cakuɗa abubuwa an sa mutane sun shiga to wasu abubuwa ma an cancanta su ko ba haka amma abin da ya sa bai iya bacewa wannan sadaukar wanda imam Hussein da ya akan wala da da da wa'anda suka suka suka tsaya tare da shi don daga iyalan gidan shi da sahabban shi shi yasa addinin nan ya rayu har wannan lokaci kuma shi yasa addinin nan zai rayu har zuwa ƙarshen faruwa to wannan abin da ya faru ba tarihi ne kamata ko in sha amfanin tarihi shi ne mu sa shi a namu rayuwa da me ke faruwa na mu mu dai alhamdulillah a nan ga kowar waya na Allah ga kira an yi kuma alhamdulillah albarkacin karbala shi ne shi ne wannan kowar waya kuma sannan albarkacin ma wata karbala da kuma sadaukar wanda imam Hussein ya yi shi ya sa ma muka fahimci hanyar ahlul bait dan shi imam a sanadiyan kauran imam Khomeini shi ya sa muka fahimci tabarkin ahlul bait kuma shi imam Khomeini bai dogara ba ya dogara da abin da ba kan kabbala ya dogara da wannan ya fito daga irin wannan kafa din wannan irin wuri inda sun san cewa ga irin sadaukarwa da imam Hussein ya yi kuma a shirye suke da su masu sadaukar irin na imam Hussein shi ya haifar da wannan shi yasa shi kuma ne ke cewa duk nasarar da aka samu na na nasarar tabbatar da addini a Iran albarkacin kauran Imam Hussein shi yasa aka samu wannan nasara so alhamdulillah mu a nan mun fahimci wannan ta hanyar gwagwarmaya ne don haka ina da wato abu ne mai muhimmanci ya zama cewa wato duk lokacin da ake zama mashina da kuma ana tattaki ne ko ana wani abu abin da za mu yi ta tunatar da kanmu kukan nan yana da ma'ana mai zurfi kukan da muke yi wanda aka aka ce wanda bai abin da aka aka yi ta magana kuka da imam hussein ai shi ne dalili yanzu ya fara ka gama kuka cewa an kashe imam hussein ka gama kuka cewa ga abin da yanzu ne ka yi fatan da ma da ma za a dawo da yanzu da su wanda suka gabaci yanzu su wanda suka gama mulkin zalunci wanda suka kai ga abin da ya faru a kan da kan kana fatan da za a zo da su yanzu kana ma fatan Allah ya dawo da kai lokacin bai yana kuma don ɗauki masa a kansu yanzu da su ya za a yi ka gaba kukan nan in baka je ka biya zai lokacin ka zai yiwu ba zai yiwu ba ya zama cewa shi ne kawai kake yi ba ma kuka kake yi ba dole in dai ka kama kukan nan da su yanzu kuna cikin kukan nan a je kuma da ya zai to da kyar sa samu naman shi a cikin nan abin da za mu yi shi da kuma sa a zo da ya zai da wanda suka gabace shi wanda suka shirya mishi ya zo ya abin da ya yi da mu koya musu hankali inda gaske ba kuka muke in mun fahimci abin da muke don haka wato wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma cewa wato mun mun sa mu haƙi an karɓa da ya rayu sosai mu ga kamar shi ba ma kamar da gaske ne muna ciki ne kawai ko mu gane kuka mu gane wasu za su gane ne bayan sun bar duniyar nan sannan za su gane ne ashe ana kuka ana cewa Allah ya lalace shi ne ashe shi ma kika shi ne wani shi ne kai kana kuka kana cin Allah ya lalace shi kai ma shi ne ne dan irin aikin shi ne shine wanda kake yi ko kuma ni irin aikin shafas shi ne kake yi ko in wannan malamin da suka ce su su ma imam Hussein wai a yanzu ba wai kawai su kide suka yi gaskata bai an su ne a'a sai suka juya kuma suka yaƙe shi wannan zalunci akan zalunci wato in ya zama cewa wato idan wato yanzu ka gane a wannan lokacin duk wa'annan mutanen da muke cewa Allah ya halice su akwai su yanzu tare da mu kana iya zama kai ma kai shi ne duk wa'annan da muke cewa Allah ya musu ka kara musu na hama ya musu sallama ya ya abin da akwai su irin su tare da mu bayan Allah ya garda wanda suka gaske suke addini tsakani da Allah suke kuma a shirye suke musu ma da komai nasu don addini nan ya wasu so kai abin da za ka yi kokarin kai shi ne ka haka ya zama kana da hanta wani kai ma irin shi sannan kaka zama kana cewa aka yi ba wani na aka yi ba da duk wani da ake wani su hurbi ne su su abin da su muslim bin ausata su muslim bin akin su hannun bin kurwa su wane su wane duk wani da ake wani suna yi su muna jin muna matuƙar san su su mai san a tambar ne su wane ne duk wani bayan mutanen da wanda muke jin shukuri sosai cewa muna san su me suka yi ka lura a lokacin da suke duniya ba ya damu da su ba wai kawai ba damu da su ba azaba su kashe ba karamin azaba su kashe a hannun mutane ba. sannan kuma wato abin da ya sa suka suka samu wannan matsayi a zukatan mu ya zama muna san su shi ne wahalar da suka sha a tafarkin Allah so a ta wannan wajen zan so in ce mana mu yanzu ko kamar wancan bayan watan watan kudus da ya faru na ji malam yana cewa ya ma faɗa wani magana ya faɗa private ya ma faɗa wani magana da ya yake cewa yanzu ne muka gano ma'anan zaman makokin ashura yanzu da idan ana gaya mana abin da ya faru muna sawala ko yana mana zafi amma yanzu mun fi jin shi a jikinmu mun fi gane ma'anar shi sosai kamar misali yadda aka ce an ake ta kashe yaƙin imam hussein ɗaya bayan ɗaya ana zuwa da shi ana shi ya ce shi lokacin da aka shirki da Ahmad da Hami da Mahmud suka yi kwana uku tare da mu muna kallon su kamar su tashi su magana amma ba za su iya yi ko suna yin ba mu je da suke cewa a lokacin ne da wannan dai kamun ya zo zuciyar shi cewa kai imam shi ba ya shi ba ku ne kawai suna da yawa duk gaba ɗaya kan aka yi ta kashe su kashe su ɗaya bayan ɗaya kafin shi ma ya zo ya fita ya ba da kanshi muka ba mu wani kanta muka fita ba da yanzu ne za ka gane wato ka ci abin sosai a jiki don kada ya zama cewa ana cewa a shekara kana tunanin wani shekara ne can wani shekara dubu da menene ya ya riga ya wuce to yanzu wannan ashu wannan ya yi kama da ashu ko bai kama da ashu to malam ya yi wannan magana a wurare da dama ya ce yanzu shi ne muke muna rayuwa a cikin wani in aka ce mutum ya bi hada ranshi yanzu ka gane mutum ba da rai an daɗe ana cewa ranar sallah ranar farin ciki ne ni na san cewa malam ya sha cewa ranar sallah ranar farin cikin halin bai ne har wata rana na taɓa tambayar malam na ce me yasa ranar farin cikin halin bai sai ce rannan ne za su ga mutane batattu azzalimai suna hawan mugwarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kwatar da al'umma alhali su ne Allah ta'ala ya ce su shirya da al'umma da haka dole ranar farin ciki mutuwa suna gani ana kwatar da al'umma ana mutunta za su zuwa ga jahannama to amma bayan wannan watan da ya faru aka zo aka yi sallan idi har wanda ya faɗi yadda aka kashe hannun bin ruwa shi an kashe hannun da hannun bin ruwa da muslim bin ali a sai a ce ana gobe arafa aka kashe su ko ranar arafa na ɗan manta akalla dai sallan nan dai mutanen bayan allah ba su yi shi cikin wani ciki ba wannan ne aka yi waɗannan ta'asa ɗin to ai wannan ya tashi a ranar wani ɗan ciki kuma ya koma ranar bakin ciki haka bar duniya ba ran da za ka sake ranar na zuwa kawai kana jin bakin ciki ne kawai wata haka ya kamata bayan Allah suka su da zama ana ne da abin da yake a tarihi ana dawo da shi sannan kuma kamar yadda na na na yi ta'adili na ce mahimman abubuwa ne kamar yadda malam ya ce mana ya ce na haza ne wato Allah ta'ala ya samu a duniyar nan dana jaraba mu sai ta jaraba mu sai ta mana abubuwa ita to amma lokacin da jarabawa ke zuwa lokacin kankani ne wato ɗan ɗan a ban san shawarar da za ka yi a lokacin shi ne sai sa ka ci wannan jarabawa da ka daɗe kana kokari kana shiri domin shi ko kuma ya zama ka faɗi wannan jarabawa na haka ne kaba kamar yadda na bada misali na ce akwai abubuwan da suka faru a tare a wanda ya shafi kammala ɗin kamar misali akwai wani wanda imam hussein ya aike shi zuwa ƙasa ya kai ma wasu wasu irin masu faɗa a ji cikin mabiyan wanda suke mabiyan ahalin gari don su su ba da taimako zuwa ga imam hussein su zo su taimake shi to cikin irin wannan alƙalin wanda aka aika mishi da shi shi kuma ƙarshe tana auren wannan la'anannen ibn ziyad ne so sai suka fara tunanin kida ma wannan mutumin dan leken asirin ibn ziyad ne ina so ya gwada ya gwada shi wannan malamin ne ana ce mishi ko munzir ne yana so ya gwada shi ne don ya ga ko yana tare da wato yana akwai shi ma yana cikin masu kokarin kawo musu cikas a tsarin hukumar su sai har ma su yi suka yi ta tunani to wannan kuma ba haka ba ne duk da gaske imam musulmi ya aiko shi ba amma daga ƙarshe kawai shi shawaran da ya yi bari kawai kai wannan ya ce shi gaya mara ibn ziyar shi yana jin wannan ɗan ɗan da yana cikin da bai iya gaya mara ibn ziyar sai ibn ziyar ya zama ya fita sharri ibn ziyar sai ya gaya mishi ashe ko da gaske imam musulmi ya aiko shi ya gaya mara ibn ziyar aka kama mutumin na aka yi ta azabtar da shi daga ƙarshe aka kashe shi sai daga baya ya gano ashe da ya ga an kama shi ana azabtar da shi sai ya gano ashe imam musulmi da gaske ya aiko shi to kuka yin wannan da ya da da wato wannan da da da a ce ya yi tunanin cewa kai ko ma me zai faru in mu yanzu ya zama cewa imam musul ne bai aiko shi ba ya zan yi ke ina ne kuma ya ce ma mutumin nan to ka tafi gaskiya ba ban yadda da ba san ma ya aiko ka ba ka tafi ni ba san dan haka ni ba ma ruwa na ka ba Allah ba shi ya bincika ta wani wani to amma wannan shawarar da ya yi shi ne kai ga har ya bar duniya yana yana bakin cikin abin da ya yi dan shi mutumin kirki ne amma raunin shi na ibn adama ya ja mishi wannan yasa yana jin tsoro kada ibn ziyad ya azabtar da shi ya je ya dauka wannan jasus ne wato me da ke asiri ibn ziyad ya je ya je nika shi ga ibn ziyad yana ganin ya tuka da ke asiri su ne dama ba abin da za su mishi shi kuma ya fita ya fita daga shi sannan kuma abin da ya faru da muslim din a abu ne wanda yake har abada waɗanda suka su sun san cewa su suka sakacin abu ba za su taɓa mantawa kuma irin wannan na haka na mutum ya ya ɗauki matakin da ya dace ko kada ya ɗauka kuma ka ce wai na haka a lokacin yake zuwa a'a Allah ta Allah na wato yana amfani da abin da kake yi kafin lokacin kamar yadda malam ya gaya mana mun ya gaya mana ayar alƙur'ani ya fassara mana na cewa wato Allah ta Allah ke cewa waɗanda ranar da jama'un yun suka haɗu a kudu waɗanda suka gudu suka ba da baya shekan da ya sa suka kauce don abin da suka kasance suna masu aikatawa na sabon Allah da sakaci da bin Allah don sabon Allah na iya zama sakaci ma ga bin Allah sakaci ma ga ibada sakaci ma ga ayyukan jirgi lokacin da ya kamata ka samu sabati sai ya zama ka kasa samun sabati to abin da ya faru kenan wannan wannan lokacin lokacin da musulmi bin ake ya ga abin da ya faru ya tara mutane ko bilasan mutane masu yawa suka je da a ce sun yi wani abu ne da ko da yake haka Allah ya shirya abu zai faru shi yasa wa'ancan suka fara jarabawa to shi wannan malamin wanda ake cewa Suleiman bin Zubair al-Khuzai wanda shi babban malami ne a wajen kuma yana da mabiyin ahlul bait amma tunanin da ya sa yana yi ta cewa wasu imam Hussein ya ya bada ya bada umarni to imam Hussein a lokacin ba nan ɗin kamar mu an sanya in kun tuna mu taɓa ɗauki kasa ɗin mu ji duk bayanin da aka yi. an taɓa da maganar jarabawa an taɓa da maganar jarabawa yanzu ma ana taɓa da maganar jarabawa yanzu ko a tafsir da aka yi ba yanzu ana wajen tafiyar suna ba amma da ya ce za a zo mu ji karin bayani tafiyar ɗin da Allah ta'ala ce zai wato lallai sai ya jarraba sai an tace an tace an fitar da mu daga gaskiya don wannan rayuwa ne jin daɗi da Allah ya shirya mai daɗi wanda ba taɓa sanin irin shi ba taɓa jin irin shi ba zuciyar mai san wala da ta san wala irin shi to ba kowa zai kai ga wannan ba sai ya sha wahala menene ma'anar muna karatu ana ce muna a cikin ziyara muna ce Allah ka ba mu mutuwa yayin gidan manzo ka sa mu rayu rayuwar yayin gidan manzo wannan rayuwa suka yi wannan mutuwa suka yi muna cewa ka ba mu to wannan tafsir din in mutum ya je ya saurara zai ji bayanin da malami akan jarabawa sannan kuma akan ma abin da yake ya kamata a ce yan uwa sun aikata a lokacin sai ba su aikata ba. sai yan kalilan da suka aikata dan ko an samu wanda ma cika rigar shi ne ya je sa ya ci ya ce a harbe shi kuma ce an harbe shi mun ga hoton shi ya cika rigar shi ma ya ce an harbe yana kuma da tsaro ko sun harbe shi ba wai kowa ne bai dage ba amma yana da kyau ya wanda ya zama ta muna ɗaukar darussa ne to a wannan tafsir din malam ya yi taɓa gani har ma cikin misalin da aka ba mu a lokacin shine misalin waɗannan da malam ya tuka da annabi Allah sallallahu alaihi ya tura su je su nemi asirin Qurayshawa suna kusa da Makka sai ga an Quraysh wasu daga cikin Quraysh za su sun gan su sun riga sun gan su dama irin wannan ana yi ne a koye a koye ba za a ga an zo da gidan asiri wato sun riga sun gan su sai suka yi shawara tsakanin su suka ce yanzu ya za mu za mu da ce mu yaki ya ce kawai mu je mu lebo asiri ne mu zo mu gaya shi amma yanzu wayannan sun gamu idan muka bar su suka koma cikin Quraysh za su je su ba da labari za su tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kila kafin mu koma ma suna iya zuwa da dama su su kama manzon Allah ba zai ma san me ya faru ba. kuma yanzu ba zai yi mu je daga wajen manzon Allah ne ya kamata mu yanzu kuma gashi watan haramun ne ba a yaki a cikin wannan watan shi ke sai suka yi shawara suka ce tsakanin su tunda mai zuwa yadda za a sai suka ce yanzu abin da za mu yi shine kawai mu yaƙi wani na mutane idan muka yaƙe su shi ke gani sai mu koma zuwa ga mutane mu ce mun rasa yadda za mu amma ga mafitan da muka yi kuma Allah ya yaba musu abin da suka yi wannan shi ne abin da aka gaya mana a tafsiri bai kamata a ce da kuma an faɗi wannan an rufe tafsiri ke na wata abin da zai faru bai kamata a yi aka yi amfani da abin da kake karantawa ya kamata ka yi amfani da abin da kake karantawa kamar yadda yanzu muke tunawa da cewa an kashe imam hussein ga waɗannan to ya kamata ya zama kowanne mu ya ga waɗanne wani matsayi shi zai ɗauka zai ɗauki matsayin irin waɗannan ne wanda wasu su ma zaka ji in suka karanta alƙur'ani ma wato sai ka rika kai karatun alƙur'ani in kuma suka kawo aya abin nan fikihu sai ka ga cewa kai baka san komai ba wato ko a ko a a cikin tarihin ma za ka ga yadda suke bayani an ma aka ce wai lokacin da imam sai shi a bar shi sai washe gari kada a kashe shi sai washe gari a bar shi wannan daren da shi ne son ya yi sallah yana son abin karshe da zai yi a rayuwar shi shine zai amfani da daren da ya ta sallah ya ta abin to an a cikin su ma kuma da ya ce subhanallah inda wani ne ma zai ce a bashi wannan daren ai za a bashi wani ta bayan ɗan manzon Allah sun san ɗan manzon Allah ne amma kuma sun je sun kashe shi sun sanya masu kai sun kashe shi da haka ina da mahimmanci zama cewa wato kada mu zama irin wayannan wato zama idan ana tunawa da wani a karbala mu rika sawa a lokacin mu kada mu yi kuskure irin na irin wanda su ɗan tabuwa biyu su kai ai wayanda suka kawo da kansu a ƙarƙashin wannan malamin Suleiman kin suka al-Ghazali to ai abun nan da dama suka yi daga baya dan sai suka ga cewa ai da ce sun saurari muslim din a kin da wa'annan da suka yi kowa su muslim din a da su wani ne suka je suka kai hari suka nemi su su rusa da fada da sun saurari su ne da ma ba da ibn ziyad ma ya zama tarihi da kuma bai bai rayuwa ba lantana ya je ya rauni a aika aika da ya yi a karbala amma abin da ya faru kenan don haka wato kuma da kamar yadda nake cewa ne da ba dan wannan sadaukarwa wanda suka yi wani da yanzu ba addini ne da haka inda gaske muke abin da zai sa wannan eh, kiran wato kofar mayan nan yayi nasara da wannan kira din ina nufin da wannan eh, fahimta din shine idan muna ɗaukar abin da ke faruwa muna sawa muna muna muna ban san yadda zan ce a kayan ba muna sawa a mummuna mu a abin da ke faruwa ba yanzu yanzu muna zaune a nan gobe ne kan ka manta bayan abin da ya faru a kabari kada mu manta da abin da zai yabta alaihi salam ita da ita da wanda musamman ita da kuma wanda suka wanzu su suka su suka isar da sakon imam sun zo a kai da a ce sun yi shuru abin da ta fi martaba abin koyi ne a gare mu na cewa a cikin irin wannan halin lura an kashe duk masoyanta an kashe imam ɗinta ɗan uwanta imam ɗinta an kashe kuma duk masoyanta an kashe duk da ya'yanta ya'yanta duk mutane suka manta ya'yanta duk aka kashe kowannen su suka da aka kashe su suka ce yanzu na zama kuke yara na da gaskiya don yanzu na san cewa don yaron kafin ya ba don yaron ka ne ba yau ina nan kuma ina nan za ku amma yaron ka da aka kashe a kamar nan a tabbata insha Allah kai ma idan ka samu rabu ka san cewa wannan na amma wanda kuka ba yaron ka ne su masu kuma ba yaron ka ne a can ki ciki da jihar kuma sai ko ya sai a lokacin da ke kuma sai ya yi ya yi da gaskiya amma kan wanta an kashe mata yara an kashe mata imam ɗinta an kashe mata ɗan uwanta an kashe ƴaƴan ɗan uwanta an kashe duk masoyanta sannan an musu wulaƙanci an wahalar da su ba ga kani ba irin wulaƙanci ba a cikin irin wannan halin da wani ne kawai shi zai yi duk abin da ake yi kawai zai yi shi ba ma zai iya cewa komai ba wahala ma ya ishe shi amma da ita ita yi duk inda suka je kai ba ma duk da suna ma so ana shigowa da sun kofa ta ƙara wargaje ta musu mulkin su daga nan wajen daga maganganun da ta yi ta ba ta yi shi wata abin da suka yi ko ta san za su iya kashe amma tuna a nan wani ta taɓa yayi sun kashe mace duk da ba a kashe mata a lokacin da ta ba amma sun kashe mace a wajen amma ta yi ta magana ta yi ta magana wannan duk inda suka je sai ta yi ma mutane wasu sai ta gaya musu menene imam ya fito ne menene aka yi mishi menene abin da ya kai kan mutane ko ina tana ta wannan kada mu manta da shi musamman a tattakin da za a yi na arba'in kada yan wasu manta da wani yanzu mamun sai ya bada ran shi sahabban shi sun bada ran su iyalan shi sun bada ran su mu yanzu don tattakin nan da ake yi ana yi da dan a ce labbai da ya musu muna amsa kiran imam sai sannan muna kuma ya kamata mu gane muna ci gaba da aikin da sai da sai da ta yi ya zama duk inda muka je mu tun da muka inda za mu taso zuwa inda za mu kai ƙarshe abin da ya fito da muke mun zo mu amsa kiran imam sai mun zo mu isar da sakon sai da sai mun isar da sai sakon imam Hussein da ya fito dan ya isar aka kashe shi a kabari mun zo mu ci gaba da rabin sa abin da zai fito da muke wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske wannan shi zai sa duk wayannan abubuwan da muke yi ya zama suna da suna da ma'anar kuma da da da da da da da da albarka mai yawa da kuma yardar Allah da kuma yardar sahihin zaman da wasu da sa kuma mun zanta na farin ciki da mu wannan shi ne zai sa ya farin ciki da mu ya zama cewa duk yanzu kowannen mu ya ɗauka cewa shi na haka ka sani in kana in ka fito in muna zama na mu yi nazari kuma muka fito tattaki muka fito mu san cewa